إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan masallaci na alfirdaus da ke unguwar sabon gari a garin da magaran jamhuriyar niger a wannan marece na juma'a daren subdu 20 ga watan Rajab wata na bakwai a jerin kalanda ta watanni na musulunci bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da tara ga watan 1 2026 insha Allah za mu ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi na Hisnul Muslim min azkaril kitabi was sunna wallafa shehin malami abu abdurrahman sa'idu bin ali bin waf alqatani Allah ji kansa da rahama yau za mu tashi darasi na 27 muna cikin babi na 24 addu'a'u ba'da tashahhud al-akhir qabla salam addu'i da ake yi a zaman tahiyya na karshe gabanin ayi sallama yau insha Allah za mu tashi addu'a ta tara a cikin babin wannan adda ita ce Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim sai makaranta tare Allahumma inni as'aluka ya Allah Allahumma inni as'aluka ya Allah بأنك الواحد الأحد الصمد بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد wannan addu'a ta gaba addu'a ta tara sahabin da ya rawaito ta shine ake ce mai mihjan bin adra sunan sahabin da ya rawaito wannan addu'a yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi dakhala masjida ya shigo cikin masallaci idza rajulun qad qada salatahu a lokacin da ya shigo masallaci aka samu wani mutum ya kare sallah ma'ana ya zo ƙarshen sallarsa wa huwa yatashahhadu yana cikin karanta tahiya faqala bayan ya gama karanta karatun tahiya sai ya ce Allahumma inni as'aluka ya Allah ya ce Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka ya Allah ya Allah bi annaka wahidu saboda lallai kai ne alwahidu ɗaya-ɗaya al'ahadu wanda yake tilo as-samadu wanda yake abin nufi da bukata allazi lam yalid wanda bai haifa ba walam yulad kuma ba a haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu ɗaya da ya kasance tamka a gare shi an taghfira li zunubi Allah ina roƙonka ka gafarta mini zunubaina innaka antal ghafurur rahim lalle kai ka kasance mai yawan gafara ne mai yawan jin kai lokacin da ya karanta wannan addu'a a zaman tahiyar shi na ƙarshe faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce kadu gufira lahu haƙiƙa an gafarta masa kadu gufira lahu haƙiƙa an gafarta masa kadu gufira lahu haƙiƙa an gafarta masa ƙala ha salasan manzan Allah maimaita hasso uku yana ce haƙiƙa an gafarta masa haƙiƙa an gafarta masa wani hadisi yana cikin sunanun nasa'i hadisi mai lamba 1300 mil truasan kuma albaniya inganta shi a cikin sahihun nasa'i a juz'i na ɗaya shafi na ɗari da tamanin da haka mun ji wannan wani bawan Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci a cikin sabonsa sai yana karanta wannan addu'a a tahiyar shi ta ƙarshe bayan ya ƙare karanta ta yi manzo Allah ya ce hakika Allah ya gafarta masa hakika Allah ya gafarta masa su da haka kai ma idan ka karanta zaka samu wannan gafara ta Allah subhanahu wataala saboda a cikin wannan addu'a mutum yana roƙon Allah ne da sunayensa mafiya girma guda uku na farko akwai alwahidu alwahidu yana daga cikin sunayen Allah abinda ake yi da alwahidu wanda yake ɗaya-ɗaya wanda yake bi da abokin tarayya a cikin mulkinsa cikin ayyukansa cikin sunayensa da kuma cikin sukofinsa shi ɗaya ke bai da abokin tare a cikin dukkan wa'annan ababe to wannan shine ake ni da alwahidu kenan Allah subhanahu wata'ala shine daya dayan da bai da na biyu bai da abokin tarayya kuma wannan alwahidun alqur'ani ya zo a gurare har guda shida da alif wallam ma'ana alwahidu sunan Allah na alwahidu ya zo a cikin alqur'ani a gurare guda shida ma'ana ya zo so shida kenan na farko yana cikin sautu yusuf aya ta 39 Allah yake cewa ya sahibai sijini a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahar shine guri na farko da yazo a Qur'ani a cikin sautu yusuf guri na biyu ya zo a cikin sautu ra'ad aya ta 16 wanda farkon aya Allah yake cewa qul rabbus samawati wal ard qulillah قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد أغنى ما قلت وهو الواحد ورينا أوكا تكين صوت إبراهيم آية 48 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ولينا هدو أتكين سورة الصاد آية 65 قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار ولينا بير أتكين سورة الزمر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ولينا كرشي أتكين سورة الغافر كنا وانا آية ta cikin suratul zumar ita ce aya ta hudu na ƙarshe a cikin suratul ghafir aya ta 16 yawma hum barizun la yakhfa 'ala allahi minhum shay limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar kenan wannan sunan gurare guda shida da sunan Allah yazo al-wahidu a cikin al-qur'ani to kaga al-wahidu ana nin suna ne na Allah wanda yake nuna Allah shi ɗaya ne bai da abokin tarayya a cikin komai wanda ya shafe shi suna na biyu shine al-ahadu to shi kuma al'ahadu shi ma zuwa ƙur'ani a guri ilak inda za ta mika al'ahadu a cikin al'ƙur'ani a matsayin sunan Allah a guri ɗaya zo shi ne ka koma cikin suwatul ikhlas ulhuwallahu ahad kenan ka ce Allah ɗaya yake ɗaya tilo yake bai da abokin tarayya to wannan a nan ne kaɗai sunan Allah zo ahad kenan Allah daga cikin sunayen shi akwai ahad amma in aka huda sunan Allah ahad ahad ya zo a Qur'ani ko a ce ahadu ahaduna ko a ce ahadukuma ko ahadukum ko ahaduhuma ko ahaduhum duka in ka tattara su a Qur'ani sun zo guda 73 suna fara da suratul baqara aya ta 196 Allah ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina ashraku yawaddu ahaduhum shine na farko da yazo a Qur'ani na ƙarshe kuma yana tikakewa da suratul ikhlas da Allah ya ce walam yakul lahu kufuwan ahad aya ta hudu kaga wannan ahad din ba shi bane ahadun na qul huwallahu ahad shi qul huwallahu ahad nan sunan Allah ne amma nan walam yakul lahu kufuwan ahad nan ba sunan Allah bane ba saboda Allah ce babu wani daya da ya kasance tamka ko tsara ko kini a wajen Allah subhanahu wataala amma ahad a matsayin sunan Allah guda ɗaya zuwa Qur'ani kuma ma'ana ahad din ma wani balaga ta alqur'ani a larabci in ka ce wahid yana da isnaini in ka ce awwal yana da sani amma ahad bai da nabi to kaga ahad ya fi faɗi ma'ana akan wahid kaga dai alwahid sunan Allah ne to amma ka ce alwahid akwai isnain saboda ko alisai ka zo na larabci ka ce wahid sai ka ce isnain kuma kaga a cikin sunan Allah akwai al-awwal in ka ce al-awwal akwai asani to amma ahad wa bai da nabi shi yasa Allah ce kul huwallahu ahad dan bai da nabi shi yasa a qur'ani ma a guri ɗaya zo kul huwallahu ahad Allah shi ɗaya ke tal shi ɗaya ke bai da abokin tarayya shine yake ta da Hausa tilo ɗaya tilo wanda bai da nabi to wannan shine ma'anar sunan Allah na al-ahad sai as-samadu as-samadu shi ma suna ne na Allah shi ma a guri ɗaya zo a qur'ani a cikin suratul ikhlas aya ta biyu Allahu As-Samad Allah shine As-Samad me ake ni da As-Samad shine alladhi yusmadu ilayhi fil hajat bi ma'ana yusmadu ay yuqsadu wanda ake nufata shi wajen biyan bukata Allah subhanahu wata'ala huwal mustaghni an kulli ahadin Allah ya wadatu ga kowa Allah bai bukatar komai a wajen kowa sai dai wal mutaji ilayhi kullu ahadin amma shi kuma kowa na bukatar shi ma'ana ga ce as-samadu wanda kowa yake na fata shi da bukatarsa amma shi kuma bai bukatar komi a wajen kowa shine as-samadu to kaga shi ma suna ne na Allah kuma a cikin suratul ikhlas kadai yazo eh ne shi ma yazo to kaga a cikin wannan addu'a kana kamun kafa ne da wa'annan sunaye guda uku kace ya Allah ina roƙonka ya Allah kai ne al-wahidu kai ne al-ahadu kai ne as-samadu kuma yake ce allazi lam yalid wa lam yulad Allah baka haifa ba kuma ba a haife ka ba Allah subhanahu wataala bai haifa ba kuma Allah subhanahu wataala ba a haife shi ba in aka ce lam yalid ana nihin ay laysa lahu waladun Allah bai da da wa lam yulad ay laysa lahu walidun kuma bai da mi bai da mahaifi kenan shi Allah bai da da bai da mahaifi kuma ya zo a cikin hadisi hadisin yana cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 4974 ya kawo shi a cikin kitabut tafsir suratu qul huwallahu ahad hadisi mai lamba katmil nafsan 74 daga abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi kala yake cewa qala Allahu hadisi ne kudus Allah madaukakin sarki yana cewa kazzabani ibnu adam dan adam yana ƙaryata ni walam yakul lahu zalik amma Allah ce bai dace ba gare shi ba ya ƙaryata ni bai dace ba ga dan adam ya zamanto yana ƙaryata Allah subhanahu wataala washatamani kuma ga dan adam yana zagi na walam yakul lahu zalik bai dace ba ga dan adam ya zamanto yana zagin Allah subhanahu wataala to yanzu Allah da kanshi zai bayani ya ne dan adam yake ƙaryata shi kuma yane ne dan adam yake zagin shi sai Allah subhanahu wataala ya ce fa amma takzibuhu iyaya amma ƙaryata ne da dan adam yake yi fa qawluhu shine fadin sa lan yu'idani kama bada'ani Allah ba zai tattara halitta ta ba ba zai tattara halitta ta ba bayan na mutu kamar yadda ya fara halitta ta kamar yadda ya fara halitta ta daga babu ma'ana akwai wanda ba su yarda ba Allah subhanahu wata'ala zai tada su kafirai suna cewa za amal lazina kafaru Allah yi ba su suna cewa babu yadda za a yi ma'aita shi alkiyama suna cewa wai man yuhil izama wa hiya ramim wai wane ne zai raya kashi alhalin ya diddige a ce kuma za a tayar da mutum bayan ya zama to kashi ya diddige a ce za Allah subhanahu wataala zai tayar da wannan kashin Allah ya ce ayasabul insanu allan najma'a izama shin dan adam yana tsammanin ba za mu hada kashushuwan shi ba Allah ya ce bala qadirina ala an sauya banana Allah zai daidaita hatta abin da ya shahi yatsunka da zanansu duka Allah zai tada ka da yatsunka da zanen da suke jikinsu to kaga dan adam yana cewa Allah ba zai tayar da shi ba alhali kuma Allah subhanahu wataala shi da ya fara halitta ka daga babu kuma yanzu kuma maido ka ne zai wahala kaga logikama a hankalce fara yin halitta daga babu da maido ta bayan kai wanne ko hala fara ta shine mai hala shi yasa Allah subhanahu wataala a Qur'ani zaka jira cewa misali wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi a cikin suratul rum kaga Allah yake cewa shine wanda yake fara halitta daga babu sun mai idu sannan kuma ya tayar da halitta bayan mutuwata kuma Allah ce huwa ahwanu alai wannan shine ma mafi sauki a wajen Allah tayar da ita bayan halitta ta ma'ana shi Allah fara halitta ma bai da wahala a wajen shi to a kaddara ko da yana da wahala to a tada ka bayan an halice ka shi yafi sauki akan a halice ka da babu to in dai dan adam baya musun Allah ya samar da shi daga babu to me yasa zai musun a tada shi to kaga shi yasa Allah ce huwa ahwanu alai kuma yace walahul masalul a'la fis samawati wal ardh kuma siffofi maɗaukaka sun tabbata ga Allah a samai da ƙasai wa huwa azizul hakim a wani waje Allah ke cewa awalam yarau shin yanzu su ɗan adam ba sa gani kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa summa yu'idu yaya Allah ke fara halitta daga babu summa yu'iduhu sannan kuma ya tayar da ita bayan mutuwar taran tashin kiyama Allah ce inna zalika 'ala Allahi yasir lalle wannan aika tayar da halitta bayan mutuwar ta shi yafi komai sauki a wajen Allah a wani waje Allah ke cewa Allah ya bada al-khalqa summa yu'idu summa ilayhi turja'un hatta kaga cikin suratul buruj ma Allah ce innahu yubdi'u wa yu'id Allah shine wanda yake fara da halitta kuma ya tayar da ita bayan mutuwarta to kaji shine Allah ce dan adam zagin da yake masa shine yana cewa lan yu'idani kama bada'ani Allah ba zai tada halitta ta kamar yadda yi ya halice ni daga babu kaga kenan duk wanda yake cewa Allah ba zai tayar da halittu ba kamar yana zagin Allah ne eh afwan kamar yana karyata Allah ne tunda Allah ce fa amma takzibu iyaya karyata ne da yake yi na ce zan tayar da halittu shi kuma ya ce a a to Allah ce duk wanda ya musu ko ya inkari ko bai yarda ba da cewa Allah zai tayar da halittu bayan mutuwa to wannan kamar yana karyata Allah ne sai Allah subhanahu wataala ya ce kuma walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati a cikin hadisi Allah ya ce kuma fara halitta shine mafi sauki a gare ni ma akan mai dota ma'ana tada halitta bayan mutuwarta ba shi ba ya fi wahala a wajen Allah sama da fara ta daga babu ba mana tayar da halitta shi fi sauki a wajen Allah sama da fara ta daga babu mana a tayar da halitta bayan mutuwarta shi fi sauki a wajen Allah sama da mi a samar da ita daga babu wa amma shatmuhu iyaya sai Allah subhanahu wataala ya ce amma zagina da dan adam yake yi fa qawluhu shine fadin sa ittakhadha Allahu waladan dan adam yana cewa Allah ya riki da wannan kace Allah ya da to zagin Allah ne kai kaji wannan daga bakin Allah subhanahu wataala a cikin hadisul qudsi Allah ce dan adam yana zagi na me zagin Allah shine kace ittakhadallahu walada Allah ya riki da Allah kuma yace wa anal ahadu samadu ni ne ɗaya tilo wanda kowa yake nufatar bukatarsa zuwa gare ni lam alid Allah ce ban haihuwa ba wa lam ulad kuma ba a haife ni ba walam yakul li kufuan ahadun kuma babu wani ɗaya da ya kasance kini ko tamka ko tsara a gare ni kaga wannan yana cikin sahih bukhari Allah subhanahu wataala ce kenan kace yana da ka zagin shi ne to kaga daga cikin wanda suka jingina mu Allah da akwai yahudawa wa qalatil yahudu uzairu ibnullah yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne su kuma nasaruwa faƙalatin nasara almasihu binullah su kuma nasarawa kiristoci suka ce almasihu shi ɗan Allah ne Allah ce zalika ƙaunuhun bi afwahi wannan faɗa ce kawai da bakinsa suke yi a cikin suratul tauba aya ta 30 to su wani ne kuma suka ce Allah yana da ayaya bayan wa'annan kaga yahuda sun ce uzairu dan Allah ne kiristoci sun ce isa dan Allah ne to hatta mushrikai na lokacin manzo Allah su kuma ta suka yi mala'iku ayaya ne mata na Allah Allah ce waje alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa a shahidu khalqahum Allah ce mushrikan larabawa sun sanya mala'iku wa'inda bayi ne na Allah mai rahama suka ce inata suka ce wai mata ne sai Allah ce a tambaye su a shahidu khalqahum sun sun shaida halitta su ne a gaban su aka halice su suka san mata ne Allah ce tastuktabu shahadatum da sannan za a rubuta wannan shaida da suke faɗi cewa mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah kuma wa yus'aluna za a tambaye su akan haka kenan kaga duk wanda ya ce Allah yana da da to wanda yana zagin Allah ne to shi yasa kaga Allah ya ce lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba kuma ba a haife shi ba kuma a wani waje Allah zaka ji yana cewa badi'us samawati wal ard Allah shine wanda ya kage halittar samai da kasai anna yakunu lahu waladun to wai taya ma Allah zai kasance yana da da walam takul lahu sahiba alhalibi da mata dama ana samu da ne ba da mata ba to kaji Allah da ya tashi ya ce wai ta yaya Allah zai kasance yana da ɗa amma bai da mata an na ya kuna lahu waladun wai ta yaya zai kasance ga Allah subhanahu wata'ala yana da ɗa amma mi walam ta kulla husayi ba amma bai da mata ya ce wa khalaqa kulla shay Allah shine halicci komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma ga Allah subhanahu wata'ala game da komi masani ne ya san komi wannan ayata cikin suratul an'am ayata 101 sa'an haka kuma a wani waje a cikin suratul jin Allah yake cewa wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu lalle shi Allah ta'ala ya daukaka jaddu rabbina girman sa ya daukaka ma'ana wa annahu ta'ala jaddu rabbina nan jaddu ana nihin al'azuma kamar da muka gani a cikin addu'a Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima manata wa la yanfa'u zal jadd na ana nihin al jadd ma'ana shine girma da daukaka kenan Allah subhanahu wataala gima da daukaka shi sun buwaya shine kuma ubangijinmu yace mattakhadha sahibatan da ɗaya bai riki mata ba wala wala da baranta na da kage aka fara gabatar da mata kafin da saboda an samu mata ake samun da to kaga sai Allah da ya tashi kore da ma ce to shi da bai da mata ta ma za a ce na da da to da haka Allah subhanahu wataala bai da da bai da mata bai da abokin tarayya wannan cikin suratul jin aya ta kai a wani waje Allah subhanahu wata'ala ke cewa in aka jingina mu Allah da to takadu samawati yatafattarna a cikin suratu maryam wa qalu takhadha ar-rahmanu walada wa qalu suna cewa Allah subhanahu wata'ala ya riki da Allah ce laqad jitum shay'an idda haqiqa kun zo da abu mai girma mafi muni abin ki wajen saurara ai shay'an aziman munkaran abin ki wajen magana ku ce Allah subhanahu wata'ala yana da ta Allah ce takadu samawatu yatafattarna sama ta kusa ta kyakkece minhu saboda wannan mummunan lafazi da aka yi da aka ce Allah yana da ta watan shaqqul ardu kasa ita kuma ta tsatsage wa takhirul jibalu hadda duwatsu su hado su rugurguje me yasa duka wannan abin zai faru sama ta keci ƙasa ta tsatsage duwatsu su hatsu su rugurguje ga baki ɗaya su koma gari me yasa an da aule rahmani walada saboda an jingina ma Allah mai rahama da wa ma yan bagi li rahmani an yattakhiza walada kuma bai dace ba ga Allah mai rahama a ce yana da da Allah ce in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda lalle dukkan ababan da suke cikin samai da kasai za su zo ne a wajen Allah mai rahama suna bayi duk wani abu da ka gani a cikin halittun Allah bawansa ne laqad ahsahum wa addahum adda kuma Allah subhanahu wataala ya kiyaye su kuma ya lissafa su sosai daga kaga a wannan ayoyi cikin suratul maryam daga aya ta 88 har zuwa aya ta 193 Allah ya nuna bai da da kuma jingina mu Allah da sama ta kusa ta kece da haɗu ƙasa ta tsage mutane su haɗa duwatsu manyan nan duka su haɗo su rugurguje saboda ni an jingina mu Allah da daga ke nuna ke nuna mana cewa da kai tawassuli da wannan kace Allah lam yalid wa lam yulad kuma wa lam yakul lahu kufuwan ko kufuwan abinda ake da kufuwan ko kufuwan shine naziran ko masalan ko nidan shine ake cewa da Hausa kini ko tamka ko tsara Allah bai da tamka ko tsara Allah bai da Enegal wanda yake daidai da shi a cikin sunayensa siffofinsa halittunsa komi nasa laisa ka misli shay'un to sai mutum ya ce an taghfira li zunubi Allah ka gafarta min zunubaina innaka antal ghafurur rahim zaka in kai shimfida da wannan kace ya Allah kai ne alwahidu ahadu as-samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da abin da ka roka bayan shi Allah zai ba shi yasa da shi wannan ban Allah yayi wannan shimfida da yace an taghfira li zunubi innaka antal ghafurur rahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kad gufira lahu kad gufira lahu kad gufira lahu da kai mu dage mu ringa yin wannan addu'a addu'a ta goma اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار مكرمتا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار وأعوذ بك من النار ita kuma wannan addu'a ta goma sahabin da ya rawaito ta shine Anas dan Malik radiyallahu anhu al-Ansari qala yake cewa kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama jalisan na kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna zaune tare da shi a cikin masallacinsa wa rajulun qa'imun yusalli kuma ga wani mutum ne a cikin masallacin yana sallah falamma raka'a wa sajada wa tashahhada lokacin da ya ruku ya sujada ya tahiyya da'a sai ya addu'a bayan tahiyya faqala sai ya ce fi du'a'ihi a cikin addu'arsa Allahumma ya Allah inni as'aluka lalle ni ina roƙonka bi anna lakal hamd lalle yabo da godiya tabbata gare ka la ilaha illa an babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai kai wahadaka Allah kai kaɗai kake la sharika lak bakka da abokin tarayya almannanu Allah kai ne mai baiwa da yawan kyauta ya badi as-samawati wal ard ya wanda ya kage halittar samai da kassai ya zaljalali ya ma'abocin girma wal ikram da kyauta da yin karamci da kyauta ya hayyu ya rayayyen ya rayayye ya qayyum ya wanda yake tsaye da komai inni as'aluka aljanna lalle ni ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan nar kuma ina neman tsarinka daga wuta lokacin da ya karanta wannan addu'a faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace laƙad da Allah bismihil azim hakika ya roƙi Allah da sunansa mafi girma allazi iza du'ya bihi ajaba wanda duk wanda ya roƙi Allah da wannan suna to Allah zai amsa masa wa iza su'ila idan ya roƙi wani abu a wajen Allah a atsa Allah zai bashi wannan abu wannan addu'a tana cikin sunan na Abi Dawud hadisi mai lamba 1400 da gomiya tara da biyar mil 495 kuma imam albani ya inganta shi a cikin sahih abi dawud a mujalladi na biyar shafi na 233 domin shi ana suke ba da labari suna tare da manzan Allah a zaune a cikin masallaci wani da ya zo a tayyar shi ta ƙarshe ya karanta wannan addu'a ya manzan Allah ce hakika ya roki Allah da sunansa mafi girma ma'ana da ya zo daidai ya hayyu ya qayyum kenan kai manzu in za ka yi addu'a sai ka ɗauko tun daga Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdak la sharika lak al-mannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum to da ka zo nan duk abin da ka roka bayan shi to manzo Allah ce Allah zai baka shi kuma da ya tashi mai roka sai ya ce inni as'aluka al-janna lalle ni ina roƙonka aljanna wa uzu bika minan nar ina neman tsarinka da wuta lokacin da ya zo daidai nan ya hayu ya kayyum shi ne manzan Allah ce laƙada da Allah bismihil azim hakika ya roƙi Allah da sunan Allah mafi girma wanda shi ne wannan ya hayu ya kayyum din kuma ya zo a cikin alkur'ani a gurare guda uku na farko ya zo a cikin satul bakara a cikin ayatul kursiyu aya ta 255 da sansan kansen Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum guri na biyu zo a cikin suratu ali imran aya ta biyu in ka ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum guri na ƙarshe ya zo a cikin suratu taha aya ta 111 san'ons wa anatil hujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma to kaga Allah ya ambace su a gurare har guda uku a cikin alkur'ani alhayyu alqayyum to shi yasa an ka zo adda ka ce ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum to in ka roki Allah Allah zai amsa ma ko in ka zo a harkon adda ta ka ce ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya kaudu bukatar taka ko kuma ka buka he ka wadu bukatar taka sai ka ce ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum Allah ka amsa mu to in dai ka roki Allah da wannan suna Allah subhanahu wataala zai amsa ma saboda mi yana daga cikin sunayen Allah mafiya girma na haka kenan wannan addu'a sai mu dage mu ringa yinta in dai kai shimfida kafaru tun daga Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu har zuwa ya hayyu ya qayyum to duk abin da ka roka a bayan shi manzo Allah Allah zai baka to shi kuma wannan ba Allah da ya tashi ya roki abu mafi tsada abin da idan ka same shi to ka dace duniya da lahira shine ka samu aljanna kuma Allah tsare ka daga wuta saboda duk abin da zaka samu a duniya in dai baka samu aljanna ba kuma ba tsare ka daga shiga wuta ba to baka samu komi ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul Ali Imran aya ta 185 Allah yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa kuma Allah cewa inna ma tofau na ujurakum yawm alqiyama kuma abin sani za a cika muku ladan ayyukan ku ne a ranar tashin alqiyama Allah ce fa manzo zai anin nari duk wanda aka nisan tashi daga shiga wuta wa udkhila aljannata kuma aka sanya shi aljanna Allah ce faqad faz hakika ya rabota ma'ana ya samu abin da yake so kuma an kare shi daga abin da yake babban abin da dan adam yake so musulmi shine aljanna kuma babban abin da kake so Allah tsare ka daga shi shine mai wuta to Allah ce duk wanda aka nisanta shi daga shiga wuta kuma aka sanya shi aljanna fa faz hakika ya rabauta Allah ce kuma mal hayatud dunya illa mata'ul gurur kuma rayuwar duniya ba komai bace face rayuwa mai rudi daga shi yasa wannan ba Allah ya roki inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar daga yayi mu dage mu koyi wannan sai mu ringa yi nan da aka ce almannan abinda ake da almannan shine kasirul ata mai yawan kyauta minal minna daga alminna abin da yake da alminna shine anni'ima mai yin ni'ima da kyauta akwai kuma almannu shi kuma almannu shine gori Allah ya yi wa lazina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kada ku bata sadakokin ku da gori gama mutun kyauta ko alheri kuma daga baka zo ka ringa mai gori aini na ma kaza riga da kake sani na baka manta din da kake sani na baka takalmin da kake sawa kaza da kaza to gori in kama mutum kyauta ko sadaka in ka mai gori to ne na lalata ladan sadaka taka ko kuma wannan kyauta da ka bashi to kaga shi na alman na gori daga alman ne shi kuma na kyauta alminnatu kyauta to shine aka samu almannanu mai yawan kyauta mai yawan alheri mai yawan sadaka mai yawan kyauta mai yawan kuma baiwa da aka ce kuma ya dal jalali abin da ake ni da ya dal jalali bi ma'ana ya sahibal azmati ya ma'abucin girma al ikram kuma ana nihin al in'am wal ihsan mai yin ni'ima da kuma kyauta da haka kenan wannan addu'a sai mu koye ta mu ringa yi ita ma tana cikin addu'o'in da manzo Allah yake yi a tahiyyar karshe kafin ya sallama addu'a ta gaba ta sha ita ce ta karshe dama addu'o'i guda 11 ne malaika mana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a tahiyyar karshe kafin ya sallama ita ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad karanta Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وانا الدعاء صحابن da ya rawaito ta shine Buraida bin al-Hasib yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sami a rajulan ya kolu ya ji wani mutum yana cewa Allahumma ya Allah inni as'aluka lalle ni ina roƙonka bi anni lalle ni ashhadu ina mai shaidawa annaka lalle kai Allah antallahu kai ne Allah kai ne wanda ka cancanci abota maka kai kadai ba tare da an hada bautarka da wani ba ko an dauki wani haƙi naka an bama wani daga cikin halittunka ba la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai kai Allah al-ahadu Allah kai kake ɗaya tilo as-samadu kai ne abun nufata da buƙatu da buƙatu allazi lam yalid Allah kai ne wanda baka haifa ba walam yulad kuma ba a haife ka ba walam ya kullahu kufuwan ahad kuma babu wani ɗaya da ya kasance kini ko tsara ko tamka a gare ka lokacin da wannan bawan Allah ya karanta wannan addu'a faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad sa'alta Allah yace yake wadi ma wannan mutum yake ce haƙiƙa ka roki Allah bismillazi iza su'ila bihi a'ta da sunan da idan aka roke shi wani abu yana bayarwa wa iza du'iya bihi kuma idan aka roke shi ajaba yana amsawa wannan hadisi ya zo a cikin sunan na abi dawud hadisi mai lamba 1493 mil katsan 93 kuma albaniya inganta shi a cikin sahi na abi dawud da haka kun ji wannan addu'a da manzo Allah ya ji wani ya karanta ta yace hakika ya roki Allah da suna mafi girma daga cikin sunayen Allah wanda idan ka roki Allah da wannan suna to Allah yana amsa ma da haka duk wanda ya tashi yin addu'a idan yana so Allah subhanahu wataala ya amsa min to sai wannan ma'ana in ka karanta wannan addu'a din to in yaso kuma bukatar ta kai ta biyo bayan ta in ka ce Allahumma inni as'aluka bi kene kai shimfida kamar introduction ne zaka yi sai ka ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ai mun gani a cikin ladabin addu'a in kana so Allah ya amshi addu'a ka to ka fara yaban Allah to kaga wannan duka yabo ne kake ga Allah na farko kace ya Allah ina roƙon ka lalle ina shaida kai kai ne Allah babu wani abun bauta da gaskiya sai kai kaga wannan yaban ka yaba Allah kace kuma Allah shine ɗaya tilo nan ma yabo ne as-samadu kowa yana neman biyan bukatun sa ne a gurin ka wannan ma kaga yabo ne allazi lam yalid kace Allah baka haifa ba wannan yabo ne walam yulad kuma ba a haife shi ka ba Allah shi ma yabo ne walam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu ɗaya da kasance kini ko tamka a gare ka to kaga ka yabo Allah ko to yayi bukata ka ta biyo bayan wannan da haka kenan ka tashin addu'a eh kai wannan addu'a kuma mun gani bayan shi kuma sai kama manzo Allah salati sai kai salatu manzo Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid to kaga ka yabo Allah kai wannan kama manzo Allah salati to he bukata ka ta biyo to manzo Allah ce duk wanda yazo yin addu'a sai fara yabo ga Allah kuma yima manzo Allah salati to duk abin da ka roka Allah zai baka to amma kaga mu biyanci ko muka tashi kai tsaye bukata muke bijirwa baka yi ba yabo ga Allah baka yi ba salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ka ida wadin bukatun naka kuma sai ka rufe da yin manzo Allah salati manzala ce da addu'ar da aka yi ta tsakanin salatin manzan Allah guda biyu Allah zai amsa mana a farko kayi salati kuma a ƙarshe ma ka rufe da salati to Allah subhanahu wata'ala zai amshi wannan roƙo naka da haka dai a takaice wannan su ne addu'o'i wannan malaika mana har kusan guda goma sha ɗaya wanda suka tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake karantawa a tahiyya ƙarshe to kaga yanzu wannan addu'o'in guda goma sha ɗaya idan ka ce za ka yi su dukansu a tahiyya ƙarshe a sallar guda ɗaya za a samu matsala musamman mu a irin mun a zamanin mu ne yanzu mutane suke da rauni kaga addu'o'i suna da yawa kene dai a ringa caccanzawa a wannan sallah in kai wannan wannan yake wannan in kuma kai dai kake sallah kaga zaka iya kasu duka zai ka yi su amma in ma mu kake ji a sallah in kace duka wannan addu'o'i zaka yi su a tahiyyar karshewa to ina ji wani har ya sallam ya huta kenan yayin mutum ya ringa caccanzawa a wannan sallah kai wasu a wata sallah kai wasu a wata sallah kai wasu in ka iya san duka kaga kenan yayin mu kokari mu iya su dan haka zamu shiga babi na 25 al'azkaru ba da salami mina sala zikirori da ake karantawa bayan an yi sallama daga sallah to dama kagon a yata ya ta ƙashe ce an ida adoyi ko to yanzu an yi sallama daga sallah ana yin sallama daga sallah mi za a yi to shi ma tabbata daga annabi muhammadu tsira da aminci allah tabbata gare shi shi yasa manzo allah ya koya mana komi yanzu yan wafi sabilillahi hatta wa kamurwa manzo allah ya koya mana ka san dai babu yadda za a ce hatta abin da za karanta bayan sallah sallah ita ce mafi girman ibada saboda girman sallah duk wani abu na addini manzan Allah mala'ika ke turuwa ya zo mai wahayi a ƙasa amma saboda girman sallah ya aka ɗauki manzan Allah aka yi isra'i da mi'raji da shi aka shi san saman sammai guda bakwai ya je amso sallah za a nuna mana girma da sha'anin sallah to kaga manzo Allah da aka yi can saman bakwai ya je amso sallah shi yasa wani bayahudi yake yake ce ma Salman al-Farisi wai ku musulmi ana cewa manzon ku ya koya muku komai yace hatta hatta al-qira'ata wai har yadda ake biyan bukata yadda ake shiga ban daki yace hadda yadda ake shiga ban daki ya koya mana idan muka shiga ban daki kama fuskanci alqibla ko mu bata baya idan ya zamanto a hilin Allah ne kuma ya koya mana kan mu sarki da hannun hagum kuma ya koya mana hatta in zaka shiga bandaki kai addu'a kace bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi ka shiga da kawai hagum in ka huto kace gufranaka ka huto da kawai dama to kaga hatta tsarki manzo Allah ya koya mana komai addinin musulunci manzo Allah ya koya sai dai in baka sani ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana azkar ba'da salami min as-salah zikirori wanda ake yi yayin da mutum ya yi sallama daga sallah ta farilla asuba azhar la'asar magariba isha'i ko kuma sallar juma'a to za mu zo mu ji su abubuwan da suka tabbata ingantattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai ka tambaye kanka kana yi ina yi na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin istighfari sau uku yana cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma antas salam ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام مكرنت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام wannan zikiri an rawaito shi ne daga sahabi sauban Allah ƙara masa yarda ƙala yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan sarrafa min salati yayin da ya fita daga cikin sallah ma'ana yayin da ya ƙare sallah istaghfara salasan yana yin istighfari so uku bayan ya istighfari so uku wa ƙala sai ya ce اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قال الوليد وليد yake cewa fa qultu lil auza'i sai na tambayi abdurrahman al auza'i yana cikin wanda suka rawaito wannan hadisi kaifal istighfar tunda a cikin an ce manzo Allah yana istighfari sau uku ya tambaye shi ya ne yake istighfar qala sai shi wannan marwayi na hadisi yace taqulu kace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kenan zaka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kenan ya Allah ina neman gafararka bi ma'ana astaghfirullah ay atlubu min Allah al-maghfira ala taqsir fi ibadati ma'ana ina neman gafara Allah ya gafarta mini akan mi at-taqsir abinda yake da at-taqsir shine a samu gazawa daga gare ka wajen yin mi wajen yin bauta yanzu kun ga hikimar da ta sa ake neman gafara Allah yayin da mutum ya kare sallah shine mi saboda zai wuya abinda ake so in ka zo yin sallah daga farko zuwa ƙarshe ba a so kai tunanin duniya kuma ana so a samu cikakken nutsuwa a tattare da kai nutsuwa ta zuciya kana halarto sallah nutsuwa ta gabbai ka arga ganin ka kana kalle kalle kana kallon can kana kallon can idan kai kalli can to amma ko ba ko ake samun nan kuma ana so hankalin ka zama to a cikin sallah yake ba esprit ayar ba kana sallah kana tuna kasuwancinka kana sallah kana tuna shagonka kana sallah kana amurka kana canada kana kasar dubai kana hankalin ka ta wani waje to kaga mutum zai zo na sallah shi dan yana fusge shi yana yana sami wasu tunani da sauransu kuma ba haka ake so ba to dan shi yasa kana kare sallah kace astaghfirullah astaghfirullah ma'ana kana neman gafara Allah akan mi in aka samu kasawa da gajiyawa na abin da ake neman ka a cikin wannan sallah to Allah ya gafata ma to shine manzo Allah idan ya yi da sallah to abin da yake fara yi zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku zai ce Allahumma antas salam ya Allah kai ne assalam assalam suna ne na Allah kamar yadda zo a cikin suratul hashr wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus assalam abin da ake yi da assalam shine asalimu minal ma'ayibi wanda ya kubuta daga dukkan aibubbuka Allah subhanahu wataala ya kubuta daga dukkan aibu ya kubuta daga dukkan wata tawaya dukkan wani riko Allah subhanahu wataala shi kammalalle ne ta kowace fuska to shine assalam aminci to yake ce ya Allah kai ne assalam aminci amincin karan kanshi Allah subhanahu wataala shine kuma yake ce wa minka salam kuma ana samun aminci ne daga gare ka duk wanda ke neman aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali to neman shi a wajen Allah saboda ba a samun nutsuwa da aminci sai a wajen Allah to ta yaya zaka samu ta hanyar bin Allah shi yasa ma bahaushe yake cewa bin Allah maganin wayyo Allah in dai zaka bi Allah to ba kai ba cewa wayyo Allah amma in dai zaka ki bin Allah ka ki yin abin da Allah ya ce da nisanta abin da Allah ya hana to ya ka koka a rayuwa sai ka ce wayyo to amma ka bi Allah to bin Allah maganin wayyo Allah to wa minka salam aminci a wajenka yake tabarakta albarkatunka sun yawaita ya zal jalali ya Allah ma'abocin girma wal ikram kuma da karamci da kyauta na haka kenan wannan shine abu na farko da mutum zai karanta kuma ya tabbata a hadisin Aisha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da ya sallama da limami idan kai tace manzo Allah idan yayi sallama baya waiguwa ya kalli mamu sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام kenan idan liman ya ida sallah kenan kafin ya waiwayo kenan lokacin da yake fuskanta alƙibla sai yayi wannan zikirin ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya jalal wal ikram tukunan sai jiyo kenan ba kawai ana assalamu alaikum kawai jiyo ba ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram kamar yadda yazo a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 500 da gomiya tara da biyu san san katrobendus daga ummuna aisha Allah kara mata yarda to wannan shine farkon abin da mutum zai yi yana yin sallama daga sallah yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram abu na biyu sai mutum ya ce la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd makaranta la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan zikiri na biyu da ake karanta ba mutum ya yi sallama daga sallah an rawaito shi ne daga sahabi Mughiratu bin Shu'ba shi wannan sahabi Mughiratu bin Shu'ba Muawiyatu bin Abi Sufyan yana kasar Sham sai ya turo masa cewa da Allah ya rubuta masa wani hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to he Mughiratu bin Shu'ba he rubuta ma Muawiya cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga minas salati wa sallama ya rubuta mai cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kare sallah ya sallama kale yana cewa la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai yake bai da abokin tarayya lahul mulku cikakken mulki na Allah ne shi kadai walawul hamdu dukkan yabo da godiya na Allah ne shi kadai wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai ba abin da yake gagararsa Allahumma la mani'a ya Allah babu mai hana lima ataita abinda ka bayar idan Allah ya bayar da abu babu wanda ya hana wala mu'tiya lima mana'ata kuma babu wanda isa ya bada abinda Allah ya hana idan Allah ya hana ka abu duk duniya babu wanda zai baka wala yanfa'u zal jaddi kuma ma'abocin girma da matsayi wannan girma da matsayin ba zai amfane shi ba a wajen Allah matukar bai zo ma Allah ba a matsayin mai imani da tauhidi da ayyuka na gari ba domin min kaljaddu girma da daukaka a wajen Allah yake don haka duk girmanka duk matsayinka duk sarautarka duk mulkinka duk kasancewarka wani mai matsayi da alfarma to wannan ba zai amfane ka a wajen Allah ba Allah ya ce babu wanda zai tsira a gaban shi illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo ma Allah da zuciya lafiyayya wadda babu shirka a cikinta babu hasada babu kyashi babu bakin ciki babu san mummuna abu ya samu yan uwanka kuma ya zamanto ka zo ma Allah kana kadaita shi da bauta kuma ka aikata abinda Allah ya umarce ka yi kuma ka hannu daga abinda Allah ya hane ka da haka kenan abinda zai kubutar da bawa a wajen Allah ba matsayi bane ba kaka ga kai kai ne DJ kai ne director kai ne shugaban kasa president kai ne minister kai ne governor kai ne deputy kai ne wane ne duk wannan ko kai ne honorable sarki sultan ko ma wane ne to wannan ba zai amfane ka ba wajen Allah ba wannan mukami ɗan adam ne zaka ma burga da ƙwarjini amma shi Allah da ya baka baka mai ga wannan ba da haka kenan Allah yana nuna cewa duk wani mai matsayi saboda mafi yawanci idan Allah ya ba mutum wani iko ko matsayi yana sa shi ya girman kai ya dagawa ya wuce gona da ido kaga wani botar Allah ma baya yi ya ringa abin da ya ga dama shi kuma alhali aro ne Allah ya bashi to da haka ya Allah nuna cewa duk wani mai iko da mulki da matsayi da wani alfarma ba zai amfane shi wajen Allah abin da zai amfane ka wajen Allah shine ka je ma Allah da kyawawan dabi'u da halayya da ayyuka na gari to Allah ya ce wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd to wannan ita ma addu'a manzo Allah yana karanta ta bayan ya'i da sallah da haka zamu tsaya ana yanzu mun samu nau'ukan zikiri guda biyu da manzo Allah yake bayan yayi sallama daga sallah ta farilla na farko mutum zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah so uku yace Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram bayan nan sai mutum yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd wannan hadisi kamar da muka ce daga sahabi Mughirah bin Shu'ba yana cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 844 wisan karantikat Muslim ya kashi a cikin hadisi mai lamba 593 sank sankaturbentres daga insha Allah za mu kwana anan in Allah ya nuna mana rana ito dare da lafiya za mu dora a cikin azkaru ba'da salami minas sala fatan abinda muka faɗa na daidai Allah sami tare da lada a ciki kuskure da tantaba harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana muna roƙo Allah subhanahu wataala ya amsa mana kyawawan ayyukan mu kurakuran mu da laifukan mu Allah subhanahu wataala ya fi mana muna roƙo Allah subhanahu wataala ɗan uwan mu marasa lafiya na gida da likita Allah ba su lafiya Allah koro musu sauki da afuwa Allah sa ya zama to kafara gare su mu kuma Allah ƙara mana lafiya ya ba mu ikon cin moriyar lafiyar mu cikin abin da zai amfane mu a duniyar mu da lahirar mu wanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikin iyaye da kakanni da ƴan uwa da malaman da sauran duka al'umma musulmi na musulmai muna roƙon Allah ya ji kansu gafarta musu Allah sa aljanna ce mako musu mu kuma Allah ya raya mu akan musulunci Allah ya sa mu cika da imani kyauta ta karshen mu dukan matsaloli da damuwoyi Allah subhanahu wataala ya yi mana halin kakanika yi duk abin da ya fi karfin muna roƙon Allah subhanahu wataala ya iya mana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashen musulmi ga baki ɗaya Allah ya saukar da arziki da wadata a ƙasashen mu na musulmi ga baki ɗaya duka wanda suke so su ga bayan musulunci a ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmi muna roƙon Allah ya tarwatsa su ya ruguza su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa mana rayuwa ya rufa mana rufin asiri duniya da lahira muna roƙo Allah subhanahu wataala ya shirya al'umma musulmi gabaki ɗaya maza da mata yara da manya gabaki ɗaya muna roƙo Allah subhanahu wataala masu damuwi Allah ya yi musu wanda suke da basu suka Allah ya hore musu abin da za su biya muna roƙo Allah subhanahu wataala daga cikin mata masu neman armi Allah ba su mazaje na gari daga cikin mata masu neman mazaje na gari su ma Allah ba su mazaje na gari su ma maza masu neman mata na aure Allah ba su mata na gari muna roƙon Allah waɗanda suke fama da matsalolin tarbiyya na yara Allah shirye musu ƴaƴansu wanda suke da shiryoyin kuma Allah tabbatar da su akan shari'a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa aljanna firdaus ce makoma mu gabaki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala kowa ana Allah ya san bukatun shi Allah biya ma kowa bukatun shi na alkhairi gabaki ɗayan mu muna roƙon Allah ya amsa mana addu'o'in mu gabaki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh